أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه قال تابعين له بإنسان الله الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala babu wannan ni'ima ni'imar da babu irin ta ni'ima ta bayyana ma'aiki alaihi salatu wa salam a wannan duniya wanda yake tunawa da shi a koyaushe Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sakayya ga waɗannan matasa da suka shirya zama na musamman saboda tunawa da wannan ni'ima wacce take da girma wacce kuma ba ta da irinta shi manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda ake so a faɗi darajojinsa farko darajojinsa baya ba sa kidayuwa ba a iya faɗansu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yana mishi salati kuma mala'ikunsa suna masa salati ya kira duk wani mumini ya mishi salati wannan salati shi ne ɗaukakewa ma'aiki alaihi salatu wassalam daraja to ta yaya za ka kirga waɗannan darajoji nawa ne mummunai a mutane nawa ne mummunai a aljanu nawa ne mummunai a mala'iku nawa ne mummunai a sauran halittu kowanne mummuni a kowace lahaza a kowace lamha na yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama salati ma'anar wannan salati shine nema miki daraja nema ɗaukaka darajarsa to idan ka ce za ka iya kidaya salatai na mutane da aljanu da mala'iku da sauran halittu sai ka iya kidaya darajojin ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda wannan baya yiwuwa baya samuwa balle ka zo ka ce za ka kidaya salatan Allah wanda shi dawwamanne ne komai nashi ba shi da iyaka komai nashi ba shi da adadi baya kidayuwa domin haka ne a farkon salati na ibrahimiyya wanda yake farawa da Allahumma salli ala Muhammadin yake kara cewa da innaka hamidun majid malamai suka yi istinbatin cewa ma'anar salli wato salati shine majidun din da aka fada a ƙarshen salati ibrahimiyya da aka ce innaka hamidun majidun hamidun din yana duba muhammad sunan ma'aiki da aka ambata da aka ce allahumma salli ala muhammadin to muhammadin din shi aka duba aka ce innaka hamidun sannan kuma majidun din an duba ma'anar salati ma'anar yi wa ma'aiki salati shi aka duba shi ne aka ce majidu kenan hamidun yana komawa zuwa ga sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar ana so ne a nuna cewa Allah ya kira kanshi Hamidu ya kuma kira ma'aiki alaihi salatu wassalam Muhammadu wanda shi Hamidu da kuma Muhammadu kowanne daga cikin su an samo ne daga haruffa guda uku ha'un da mimun da dalbul wannan shine ake so a fada aka ce innaka hamidun kuma ana so a bayyana ma'anar salati aka ce majidun to saboda haka darajoji na ma'aiki alayhi salatu wassalam ba za ya kidayu ba balle a ce za a ambace su ko kuma a faɗe su illa iyaka abinda za mu iya faɗa da dan wannan lokaci kankani shine Aisha alaihi Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi magana akan alaihi salatu wassalam tace kana khuluqul qur'an Aisha alaihi Aisha radiyallahu ta'ala anha bace ce kana khuluquhu harfun min hurufil qur'an أو كلمة من كلمات القرآن أو سورة من سور القرآن بتفليها كبا ta ɗauko ƙur'anin kutum gaba ɗayansa wanda ya haɗa da harufansa ya haɗa da kalmominsa ya haɗa da surorinsa ya haɗa da ayoyinsa ya haɗa da asuran da ke ciki gaba ɗaya ta ce wannan ƙur'anin shine kuluki na ma'aiki alaihi salatu salam to domin haka ne za ka ga cewa masana ma'aiki alaihi salatu wassalam sukan iya gano ma'aiki a kowanne harafi daga cikin harufan Qur'ani sukan iya gano darajojin ma'aiki a kowanne harafi sukan iya gano kulufin shi a kowanne harafi kowanne harafi daga cikin harufan Qur'ani yana tunatar da su ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda dukkan kalmomin Qur'ani an wallafa su ne da harufan da muke da su da bakakin da muke da su su 28 ko kuma su 29 kowanne harafi misali hamza idan kalima hamza ya fito a ciki to wannan kalimar tana tunatar da duk wani tana tunatar da ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wani suna nashi ko sifa tashi wanda aka ambaci hamza daga ciki misali al-mu'minu al-mu'minu kalima ta al-mu'minu sifa ce ta ma'aiki alayhi salatu wassalam annabi Musa alayhi salatu wassalam yana cewa falamma afaqa qala qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ma'aiki alayhi salatu wassalam yana cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين sai an samu awwalul muslimina ake samu awwalul mu'minin saboda haka suna ne na ma'aiki annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ara ko aka arar masa yace wa ana awwalul mu'minina to wannan hamza na al-mu'min din hamza mu'min to yana tunatar da kai yana tunatar da kai duk kalmar da ka gani a cikin Qur'ani aram aram aram aram ta wannan hanya duk wani harafi daga cikin harufan Qur'ani hamza ko ba ko ta ko sa duk suna tunatar da mu wani isimi na ma'aiki ko wata sifa daga cikin sifofinsa wanda aka ambaci wannan suna daga ciki domin ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wata sifa ta ta wani annabi ko wani yabo na wani annabi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a Qur'ani nasa ne wannan sifa nasa ne na wannan yabo an yabe shi ne da sunan wannan annabi an yabe shi ne da sunan sifar wannan annabi misali idan aka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam da yace wa ana awwalul mu'minina to an yabi ma'aiki alaihi salatu wassalam ne saboda a listin ka'ima ta imani ma'aiki alaihi salatu wassalam shine farko shi yake da awwaliyya haqiqiyya awwaliyya ta annabi Musa alaihi salatu wassalam awwaliyya ce izafiyya haka nan idan wani annabi yace yana cikin salihai kamar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الصالحين بأن النبي يوسف يشي أهدا أهدا يتكنت ألحقن الصالحون لما يشي عليه الصلاة والسلام سونا سني فرقو سونا سأكفاله بكاوا haka annabi Yunus da Allah yake فاجتباه ربه فجعله من الصالحين haka wa Isma'ila wa Idris wa Zulkifl wanda Allah yake cewa kullum min as-sabirin halittin as-sabirun din ma'aiki alayhi salatu wassalam shine farko sunansa aka fara rubutawa a ciki tukunan su annabi Isma'il su Idris su Zulkifl suka shigo ciki aka kira su as-sabirin haka annabi Isma'il alayhi salatu wassalam wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan sa yake cewa satajiduni insha Allah min as-sabirin haka na da yake wa khallahu fi rahmatina innahum min as-salihin haka na Allah subhanahu wa ta'ala da inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin hadith da qa'ima ta at-tawwabun ma'aiki alayhi salatu wassalam shine farko a wannan distin tukunan sauran suke biyo wa baya haka na a listin almutahiruna a wannan listin nan ma ma'aiki a salatu salam sunan sa ne shi ne farko haka nan Allah subhanahu ta'ala tun lokacin da ya faɗi wata sifa daga cikin sifofin annabawa ko manzanni ko waliyai to ma'aiki shi ne farko a wannan listin shi ne farko a wannan qa'ima qa'ima kamar da Allah subhanahu ta'ala da yake at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ibuna ar-raki'un الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الاستن التائبون شيء فرقو haka sauran sifofin da aka ambata haka na Allah da yake innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har zuwa inda yake cewa wazakirina Allah kaseeran wazakirati wadannan sifofi guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ma'aiki a kowace sifa a kowace a kowace ka'ima a kowanne jiki ne sunansa shi ne farko wannan shi ne abin da Aisha take nufi cewa kana kulukul Qur'an shi ma'aiki ba wai wani harafi ne cikin harufan Qur'ani ke bayani a kansa ba ba wata kalima ce cikin kalmomin Qur'ani ko wata sura cikin surorin Qur'ani a'a Qur'ani sukutun ɗinsa daga bakara har nasi duk suna bayani ne akan ma'aiki alaihi salatu wassalam domin harufan nan guda goma sha takwas ko sha tara da su aka wallafa Qur'ani kowanne harafi idan ka ambata harafin yana tunatar da kai wani sunan ma'aiki wanda wannan harafin ya fito a ciki daga cikin sifofin da muka ambata ko kuma wanda ba mu ambata ba sallallahu alaihi wasallama shine ma'aiki kadai wanda Allah subhanahu wataala bai bayar komai nashi ba sai da ya ambata a cikin Qur'ani yadda ya ambaci sunansa wurare guda kudu ya ambaci matan shi yake ya nisa annabi da sunna ka hadi minan nisa ya ambaci ƴaƴan shi yake yake ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina wa banatika wa nisa'il mu'minina Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi gari shi inna awwala baytin wudi'a lin-nas allazi bi bakkata ko a ce bakka ko maka ya ambaci gari gari shi makka inda aka haife shi Allah subhanahu ta'ala ya ambaci gari shi inda yayi inda yayi hijira ya ya ahla yasriba la maqama lakum farji'u yasriba sunan sunan garin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi hijira haka Allah subhanahu ta'ala ya ambaci ya ambaci harshensa ya faɗi sifar harshensa ya ce wa ma yantiku anil hawa Allah subhanahu wataala ya faɗi zuciyarsa ya ce ma ka zabar fu'adu mara Allah subhanahu wataala ya faɗi idanunsa ya ce ma za galbasaru wa ma tsaga Allah subhanahu wataala ya faɗi kirjinsa ya ce alam nashrah laka sadrak Allah subhanahu wataala ya faɗi shari'arsa shari'ar da Allah su shari'ar da ya bashi yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas haka Allah subhanahu wataala ya dauki ababe irin nasa sifofi irin nasa domin a san darajar sa ya dauka ya bawa ma'aiki alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wataala shi ar-rauf ne ar-rahim ar-rahim ne Allah subhanahu wataala yake cewa harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakan Allah subhanahu wataala shakuru ne shakuru ne ba shi ba annabin Allah annabi Nuhu alaihi salatu wasalam yake innahu kana abdan shakura haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam barru ne aka dau wannan sifa aka ba wani daga cikin annabawan da ke karkashin sa wa barra biwali wa barra biwali da shi wa barra biwali dai haka nan ma'aiki alaihi salatu wasalam sayyidu ne aka dauki wannan suna ka ba annabi Yahya alaihi salam wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin haka nan duk sifofi da suka zo a cikin Qur'ani domin mu san wane ne ma'aiki alayhi salatu wassalam sifan nan ta annabi ne ko ta murtan mursali ne ko kuma ta wani waliyi ne waɗannan sifofi gaba ɗaya asali na ma'aiki ne kamala ce ta ma'aiki alayhi salatu wassalam dan mu san ma'aiki da wannan kamala sai aka ɗauko waɗannan sifofi ko aka ba wasu annabawa daga cikin annabawan da suke karkashinsa ko wasu manzanni ko wasu waliyai ko kuma wasu siddiƙai saboda haka karka zaci cewa duk lokacin da aka bawa wani annabi sifa ko na yabo ko aka ba wani manzo ko aka ba wani wali ka zaci ce wannan abin nasu ne abubuwa ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam aka ara musu domin a san ma'aiki da waɗannan abubuwa ɗin ta inda za ka san da haka ba ka ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah da ya ce inna kana abdan shakura sai ma'aiki ya ce da Aisha a fala a kunu abdan shakura kenan a shakur din dama na ma'aiki ne alaihi salatu wassalam domin a san ma'aiki da shi shi ne aka gaya wa annabi nuhu alaihi salam aka ce inna kana abdan shakura haka annabi Isa alaihi salatu wassalam wasallam da yace qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan da yace inni abdullahi din ana so a san ma'aiki da abdullahi ne sai annabi isa ya fito da wannan suna abdullahi baka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alayhi libada abdullahi din na hakika wanda ya fice ubudiyya shine ma'aiki alayhi salatu wassalam haka nan duka sifofin da suka zo domin haka ne idan ka ce za ka yi bayani akan kalimar aisha da ta ce kana kulukun qur'an magana ne babba kalimar da take nuna mana cewa aisha a fagen sanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ba a nan kusa take ba aisha ta zube ta yi nisa a sanin ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda bata ce kanar qur'an ya sifuhu ko abin da ya kamata wannan ko كان خلقه حرف من حروف القرآن أو كان خلقه كلمة من كلمات القرآن أو كان خلقه سورة من سور القرآن تبت فلياك با فشي كان خلقه القرآن قرآن سكتون ننسى لك بقرة حرناس دكا حروف القرآن سنة بياني أكن شني سنة بياني أكن خلق سني دكا سورور بياني سنة بياني أكن شني سنة بياني أكن خلق سني haka kalmomin Qur'ani domin haka duk wani duk wani wanda ya samu wata daraja ko ta sifa a cikin Qur'ani haka yabe shi a cikin Qur'ani to wannan yabo wannan sifa wannan daraja ma'aiki alayhi salatu wasalam shine yake da su farko tukunan su waɗannan waɗanda aka yabe su aka zo aka ara musu waɗannan sifofi din domin haka manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas yake fada ne fala hasra lil ayati siyan baqilu wa kusun linatrub bahra amjahi rahawa yake cewa ayoyi da mu'jizozi da darajoji da fadaloli na ma'aiki alayhi salatu wassalam ba su da iyaka a fagen ma'aiki da badan darajojinsa da fadalolinsa kusku da bakin jibɗe ne ma'ana mai fasihi baligi wanda ya iya magana da kuma dolo baligi sahihi wanda bai iya magana ba dukansu a fagen faɗan darajojin ma'aiki ko fadalolinsa dukansu abu guda ne saboda duk wanda yake ji da fasaha ko da balaga a duk lokacin da ya gama kure fasaharsa ya gama kure balagarsa wajen fadan darajojin ma'aiki sai ya kure ya gama idan aka kwatanta abin da ya faɗa na darajoji da fadaloli na ma'aiki sai a zo a ganshi dolo ne wawa ne shi ba ma abin da ya faɗa sai su zo su daidaita da wanda wanda ake ganin cewa fasihi ne ko wanda ake ganin cewa barigi to saboda haka in kaji wani na cewa an kai ma'aiki ko inda bai kai ba to shi ne bai san wane ne ma'aikin ba ina yake so a kai ma'aiki shi ne bai san wane ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba saboda haka idan aka faɗi wata sifarsa ko wani yabo a kansa sai ya ce an kai ma'aiki inda bai kai ba ina ne inda ma'aikin bai kai ba ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda Allah yake magana a kansa yake cewa قل إن كان للرحمن ولد fa'ana awwalul abidina ka gaya musu cewa idan Allah yana da ɗa aini ne farkon waɗanda farkon waɗanda suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nan a lokacin babu wani mai ibada a lokacin babu komai a lokacin babu kowa Allah shi ya fara halitta sai ya zamanto awwalul abidi da inda Allah yana da da da ma'aiki ya ga dan da ya ga yaron saboda Allah subhanahu wata'ala bai yi kowa ba bai yi komai ba ma'aiki ne shi kadai rak ya halice shi da haske wannan hasken yake bauta masa to domin haka yace kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ina dan yake ina yaron yake inda Allah yana da dadin da na ga na ga wannan dan da na ga wannan yaron saboda ni ne awwalul abidina domin haka ne zaka ta cewa a komai shi ma'aiki alaihi salatu wassalam shine awwalu a komai anan yace fa ana awwalul abidi akwai inda yake cewa umirtu an akuna awwalul muslimin akwai inda kuma yake cewa wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina saboda haka komai da ka ambata a wannan listin ma'aiki alayhi salatu wassalam shine farko domin haka dole ne mu girmama ma'aiki mu faɗi fadalolin shi da darajojinsa ko da ma hankulan wasu ba za su iya ɗauka ba domin kada su yi istighrabi kada su yi mamaki ko su ji an faɗi waɗannan kalmomi a wani a wani bu a zaci cewa wai sako aka yi sai sa maulan mu Sheikh Ibrahim ya sa diwanin sa yake cewa idza kunta abdullahi sayyidu khalqihi fa kunti ma qad tinta la taqtashi al-kufra yace idan kai cewa ma'aiki abdullahi shi bawan Allah ne baka ce Allah ba shi baka ce shi dan Allah bane kace shi bawan Allah ne kuma kace sayyidu khalqihi shi shugaban halitta ne shi ba mahalicci bane shugaba ne na ababen da aka halatta to fa kuntihi ma kad da duk abin da kike so ka fada a kansa na darajoji da na yabo na fadaloli ka fade shi kai tsaye la tastashir kufra kada ka ji tsoron kafirci cewa in nace kaza ai nayi ridda in na ce kaza ai na kafirta ko na yi wa Allah abokin tarayya kar ka ji tsoron wannan in ji maulan mushan ibrahim ya to saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya wuce duk yadda muka san shi ya wuce duk yadda muka ɗauke shi ya fice duk inda muka kai shi abinda shi ibrahim ya faɗan ne shine linasru bahra amdahi rahwa mu bar kogin yabo yabo iri iri kala kalan da ake wa ma'aiki mu bar wannan kogin a jingine yadda kowa zai buda ya faɗi abin da yake so kowa zai buda ya faɗi ya sanin da yayi wa ma'aiki amma wai ba a faɗi ma'aikin gaba ɗaya ciki da bai ba sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya faɗi ma'aiki ciki da bai ko ya yabe shi ciki da bai babu wannan to a ƙarshe ina jan hankalin matasanmu da wasu ababe guda biyu muhimmai abu na farkon shine neman ilimi karatu wanda sanin kowa ne mu ba mu gaji kuɗi ba ba mu gaji siyasa ko mulki ba abinda muka gada a wajen iyayenmu da kakanninmu ƙur'ani ne da ilimi to duk lokacin da abin da ka gada ya gagare ka ya zamo baka da ƙur'ani baka da ilimi to duk abin da ka zamanto baka yi komai ba baka yi abin yabo ba inda a yau za ka je ka zamanto president shugaban kasa to baka burge mutane ba baka yi komai ba saboda mutane za ce ai dan shegwa ne ne ai jikan shegwa ne ne da wannan kalima da aka furta a kanka shikenan an gama da kai cewa kawai kai kayi kirmi ga iyayenka ga kakanninka ga yadda suke to saboda haka sanin kowa ne iyayenmu sun tsaya a kanmu mun yi karatu sun tsaya sun karantar da wasu ma ba mu ba amma a yau a kaɗan-kaɗan ilmi da ƙur'anin yana so ya bar gidajen ƙur'anin da gidajen ilmi sai dai a dawo ana da'awa a ce ai ni dan shekwane ne ko ni dan agoniwane ne a zo ana ta da'awa alhali da'awa ba ta amfani har laraba suke cewa المرء بنسبه لا بنفسه المرء بنفسه لا بنسبه shi mutum din shi ne shi wai ba nasabarsa ba karka ce ni dan wane ne karka ce ni jikan wane ne kai din wane ne abin da ake bukata kai din wane ne shi ne cewa ni dan wane ne ko jikan wane ne ba ka ga kan'ana bi ba dan gidan annabi nuhu bane amma me makomansa kasancewa shi dan gidan annabi nuhu ya masa amfani wanda yake sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asma min amri illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin dan annabi sukutu dan annabi siram eh ya zama kafiri fa kana min al-mughraqina ya masa amfani matar annabi lutu kasance wata matar annabi ne ya mata amfani matar annabi nuhu kasance wata matar annabi nuhu ne ya mata amfani to saboda haka kada ka zo kana takama da jika ko da ko kaka waɗannan duk ba za su maka amfani komai ba saboda haka ka nade buzunka ka koma karatu farko ka tabbatar qur'anin da ka san gado ne na gidanku na iyaye da kakanni din yadda zaka ga kace shekarun ka yayi yawa ko shekaru na sun kai 30 ko 20 da gire shi zan je ne karatun qur'ani kokolwa dan adam yana haddace qur'ani ko da ya wuce shekara 50 akwai daga cikin malamai manya-manya da muke karanta tarihin su wanda bayan sun mutu shekara arba'in da hamsin aka ɗaura musu arewa ba ta tam talabijin kuma suka zo suka haddace ƙur'ani saboda haka ba a wa ƙur'ani girma ƙur'ani a hikimar Allah ne mu'jizar Allah ne kike wal qad yassarna al-qur'ana lizikri fa hal min mudakkir saboda haka kai fushi kai zuciya ka nade buzunka ka koma kace zan zama mahaddaci yadda mahaifi ne yake mahaddaci zan zama mahaddaci yadda kakana yake mahaddaci bayan kuma ka karanta qur'ani kar ka yi takama da kai mahaddacin qur'ani ne ka zo ka ajiye girman kai ka girman kanka ka fara karatun ilimi kada ka bar wani fanni daga cikin fannin fannonin ilimi face ka kwankwasa kofan wannan ilimi din ka kama daga fiqh ne tauhidi ne hadisi ne mustalaha ne fiqh ne usul fiqh ne nahwu ne sarfu ne ma'ani ne bayani ne badi'i ne arudu ne kafiya ne illa'i ne isha'i duk wani ilimi kowanne irin ilimi a san ka da shi kuma ka karanta ka kware yadda za ka zo ka gaji mahaifinka ko kuma ka zo ka gaji kakanka haka ne aka zo fagen suluki da ubudiyya da ibada karka zamanto cewa nan ma za ka yi takama da iyaye cewa mu iyayen mu sun yi salatul fati biliyan kaza kai kai ko iyayen mu sun yi saukan qur'ani dubu kaza kai ka sauka ba kai bane ka zo ka shiga kalwa kai sauka dubunnai saboda neman yardan Allah kai salatai miliyoyi saboda neman neman yardan Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama wanda irin abubuwan da kake ta nema cewa waliyi ne wannan ko kuma kutubi ne ko kuma arifi ne ko wata dini ba wasu ababe ne za mu mayar da su kamar tarihi ba cewa ya zaman to tarihi wa arifi arifai sun wuce kutubai sun wuce autadai sun wuce abdalu sun wuce waliyai sun wuce ba haka bane waɗannan duk harkoki ne namu gaba ɗaya a yau ma in kai ka shiga ka shiga layin ka yawaita ibada ka yawaita sadatai sai ayi sabon kutubi au ko kuma ayi wani sabon waliyi ko ayi wani sabon badali badini au ayi sabon wata waɗannan makaman da muke jin labarin ko ayi sabon gauti ba shi an daina ba da matsayin gauti ko matsayin kutubi ko matsayin arifi a ko yau idan kai abin da su suka yi kai ma za ka zamo gauti kai ma za ka zamo kutubi kai ma za ka zama to arifi kai ma za ka zama to wata ne saboda haka kar mu zo mu mayar da waɗannan abubuwa su zamo tarihi ne an yi su sun mutu a ka sa niyya kai ma ka yi aiki irin nasu ka kwatanta to sai ka ga cewa waɗannan abubuwa da muke gani na darajoji da makamai da manyan-manyan waliyai suka kai sai ka ga cewa kuma an yi irinsu a wannan zamani da to saboda haka ana bukatan wannan layi a tsaya a kula yanzu yara sun yi yawa za a iya bude makaranta ma a gidan kowa saboda duk gidan da aka samu yara ashirin to yara ashirin ya ishi aji za a iya nemo malami a ɗauki nauyinsa da tsawaini sai karanta da waɗannan yara ashirin ɗin ƙur'ani su haddace in suka haddace a nemo malami wanda ya san ilimi ya dinga karantar da su kamar yadda muka je muka gani a kaula kowanne gida kowace zawiya akwai malamin da yake karantar da su ƙur'ani akwai malamin da yake karantar da yara ilimi akwai malamin da kuma yake karantar da su ilimin boko irin su turanci da faransanci ya zama to yaran su qur'ani sun iya ilimi fannoni na addini sun iya kuma ilimin zamani ingilishi wani faransanci duk wannan sun iya saboda haka ba sa bukata idan aka yi wani bako a musu fassara kamar yadda ake mana yanzu yanzu ga shehu lamilu ko shehu kafrin wani shehu daga cikin manyan shehu ne a murtaniya ko algeria ko sudan ko kaula idan ya zo mana fa sai ka ga an nemo wai mai tarjama ka ce wa zai zai fassara larabcin da yake su ba sa bukatar wannan yara ire-iren kunnan gaba ɗaya sai dai mutum idan turanci yake da shi zai bayani ya yi suna ji in faransanci ne zai yayi bayani suna ji balle larabci uwa uba kayan gidansu kaga muka duba wannan muhimmanci baya kaya yadda wai duk wani malamin da zai zo ya wani bayani wai an nemo mai fassara mai tarjama saboda ba ma karatu sai dai mu zo mu zauna gindin inuwa muna ta hira rana ta rana na matsawa mu ma muna matsawa har mu wuni saboda haka irin waɗannan abubuwa waɗanda yake wakana a yanzu cikin samari na rashin karatu a gaskiya wani abu ne wani abu ne wani abu ne wanda gaskiya ana da bukatan sauyi ana bukatan sauyi a dawo a raya waɗannan zawaya a dawo a raya tarihi ya maimaita kansa a dawo a gaji iyaye da kakanni abu na biyu na ƙarshen da zan yi bayani tsokaci a kansa shine harka ta mu ta tsarika tijaniya ko ta sufanci duk da koyaushe ake magana a kansa tsantsan bin Allah da manzonsa shi ne ɗarika shi ne kuma tsufanci duk wani mutumin da ya kawo wani abu sabo wanda ba biyayya ga Allah a ciki babu biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to ka sani cewa wannan ba yana batu ne na ɗarika ko batu ne na tsufanci ba yana wani batu ne nasa daban ta inda za ka tabbatar da wannan shi ne a yau idan za ka shiga ɗarika tijaniya wanda zai baka ɗarika zai cimfiɗa maka da sharuɗa cikin waɗannan sharuɗa farko zai ce kula da sallah cikin jami'i kaga kenan ba ma wai kai sallah kai kadai ba wanda yake yin sallah shi kadai ba a ganin cewa shi ba shi jani ne sai wanda yake yin sallar cikin jami'i a masallaci za a yarda cewa shi ba shi jani ne to yaya kuwa wanda bayan baya sallar ma gaba daya shi kuma ba ta yaya za ka karɓi da a wasa cewa shi ba tijani ne alhali yana ɗaya daga cikin sharuɗan shiga tijaniya sallah ba kai kaɗai ba ma a cikin jam'i hakanan za a ce ka yi biyayya ga iyayenka ga yi biyayya ga malamanka in mace ce ta yi biyayya ga iyayenta ta yi biyayya ga mijinta duk za a faɗi wannan hakanan za a zuwa ce abu haram ko da taba ne kada ka sha kaga ba zai yi a hana ka shan taba a sa kai a umarce ka kai zina ba ko ba zai yi a hana ka shan taba a zo a ce ka je ka yi ƙarya ba ko zo ka je ka yi damfara ko zo ka zo ka yi cuta ko ka je ka ci haram ba za a ce maka haka ba to saboda haka tsantsan biyayya ga Allah da ma'aiki ne iyayenmu suka kai inda suka kai daga walici shi yasa wani adama turu muke magana da shi akan abubuwan yanzu ake yadawa da sunan ko hakika ko yan tafiya da abin da ya kama da wannan sai na ce ni cikin wannan abin da kuke ta magana akai wai iyayenmu da shehunan nan namu sun sun sun tarar da hakikan ko ba su tarar bane misali maulan mu shek ibrima ya tarar da hakika ko bai tarar ba shek ibrahim ya ya tarar da hakika ko bai tarar ba shek ahmad sufair ya tarar da hakika ko bai tarar ba nace idan ka ce ya tarar shin ka yarda shi ma baya sallah yanzu za ka yi hawa kan duro ka gaya wa mutanen gari ka ce shek ibrima baya sallah ka yabe shi ne ko ka kushe shi ne za ka yi hawa kan duro ka gaya wa gari guda ka ji shai zan ya baya sallah ka yabe shi ne ko ka kushe shi in har an tagar da hakika ba a sallah shi in ya tagar kenan shi ma baya sallah in kuma bai tagar da hakikan ba kai ta yaya matsayin da shai ibrahima bai tagar ba kai tagar ta yaya matsayin da shai ibrahim ya bai tagar ba kai tagar ba aya ba hadisi da wannan sai gane cewa ya halaka ya gane cewa yana tabbata to saboda haka duk wani abu mai kyau shedan yake iya shigowa ciki yayi waswasi irin nasa ya zo ya bata abin to saboda haka ne shedan ya mamaye kula kwalan wasu daga cikin matasa a irin wannan zamani suke da awar hakika cewa katarar da wannan abin da ake ce ma hakika zaka iya cewa kowa Allah ne ko komai Allah ne ah in kowa Allah ne wa kake bautawa kan da kake bautawa eh Allah abin bauta ne kai ka kanka kake bautawa eh sai ka ga wasu maganganu irin wannan wanda kuma tushen sa din shine rashin karatun da muke magana a baya shine tushen sa to domin haka duk abin da ake ce ma tarbiyya wace ce ma tsarika wace ce ma tasawuf nan ba komai bane sai zuzurutun biyayya ga ma'aiki wanda har maulan mu shek ibrahim cikin jihadu sarih yake cewa hatta ka anni iyahu fi kulli amrin tawallahu haka yake cewa saboda zuzurutun biyayya ga ma'aiki maulan mu shek ibrahim ya zamo ma'aikin shine shi kuma ma'aikin ne mana ka anni iyawu in ka ga irin biyayyar da Sheikh Ibrahim yake wa Allah irin bautarsa ka ce ma'aiki da shi ne ma'ana in ka karanta irin yadda manzo yake ibada a tarihi a sira kuma ka zo ka ga Sheikh Ibrahim yadda yake ibada ka ce Sheikh Ibrahim manzo ne wanda sako komin kankancinsa baya yadda da shi sako komin kankancin sa baya yi da shi da wannan ne ya zama zulma arifi da wannan ya zama to zulma arifi to saboda haka duk mutumin da yake so ya zama to zulma arifi ko yake son zulma arifi duk wanda yake so ya zama to shay ibrahim ko yake son shay ibrahim dole ne yayi aikin da su suke yi ba zai yi kai da awar son wani shehi ko wani waliyi aikinsa daban aikinka daban kuma a ce kana son sa ko kuma kana so ka zama to irin sa ba zai taba yiwa ba to saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu neman ilimi da kuma dukufa akan ibada waɗannan abubuwa ne wanda lalle a irin wannan yanayin da ake ciki zamani matasa ana da bukatar su karancin ibada ba ana magana su kamsu salawat in ka ga mutum ibadarsa ta tsaya kamsu salawat a masallaci a jami'a yi baya ne wannan ana so na tilkini ma ba sa barin sa ba wai ana magana su kan salawat bane a masallaci ya wuce wannan shi wannan shi baya ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bin nawafil yace ba ana magana al fara'id ba ana magana an nawafil ba ana raka'a biyu ko hudu kafin azhar ba wannan ma baya barin ka ana raka'a biyu ko hudu bayan azhar ba wannan ma baya barin ka ana raka raka biyu ko biyu kafin la'asar wannan ma baya barin ka ko raka biyu bayan magaruba baya barin ka ko shida bayan magaruba baya barin ka raka biyu bayan isha baya barin ka azumin litinin alamis baya barin ka haka ake so ta zamo ba ma wai baka sallah ko kuma kana yin sallah mafarallai kadai ba wannan ba saboda haka da irin wannan ibada ne ubudiyya duk wasu waliyai duk wasu shehunan da muke jin tarihi da wannan ne Allah ya yarda da su suka zo kusa da Allah ma'aiki ya yarda da su suka zo dab da ma'aiki alaihi salatu wassalam ba shi yiri ta irin namu na yanzu son girma da son makamai da kuma kin karatu da kin ibada ba zai yi ba hanyoyi ne guda biyu ba za taɓa haɗuwa duk mutumin da yake son girma kusanci da Allah makamai darajoji to dole ne ya kasance ya kama ma'aiki ya gani ma'aiki yake yi ya kama waliye ya gani suke yi ya kwatanta abin da su ma suke yi amma idan babu wannan to kada kada ka taba tunanin cewa ka kai wani makani ana ce maka wane ko wane ko wane wannan ba kai da wannan ba ba kai ba hanyar da su suka bi ne kadai zaka ji kai ma ka zamanto wani abu idan ka bi wata hanya daban wanda ba ta su bane to zaka zo ka lalace ka zamanto mulakatacce kana jin dai ma ana nuna ka kaman mahaukaci a ci ai ɗan wane ne ɗan kaza ne ba a son ka ana kin ka ana zagin ka ce sallah ma baka yi saboda haka zan tabe ta anan Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi ya zaburar da matasan mu yadda muka zaburar da su ya kara musu himma yadda muka ja himmar su dawo karatu da ilimi su dawo ka ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya ba mu ladan wannan aiki da aka shirya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh